أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله أقدم العظيم السلام عليكم من da kan katu mana dausayin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama muna cikin wannan littafi mai albarka shine wato tarihul hawadis wal ahwal annabawiyya wanda Asayid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Makki wallafa. Mun tsaya muna magana akan hijira ko? Lokacin da Annabi sallallahu alaihi shiga kogo shi da Sayyidina Abubakar. Kuma Sayyidina Abubakar ya umarci ɗansa Abdullahi ɗan Abi Bakr ya riga ji musu labarin gari shine muka ce ya tasam an ya tasamma lahuma ma yaqulun nasu fihima. a nan ne ma suka samu labari cewa ai komai dai da ake ciki zai zai faɗa nan wani zai mamaki ma'aikin Allah shugaban halitta mai magana da Allah a ji a biyo musu labari a kawo musu a ɗaura mutane kan doron shari'a ne shi na gaya maka motsi da kawacin annabi koyarwa ne sallallahu alaihi wasallam tunda waɗanda yake koyawa ai su Allah bai magana da su kuma waɗanda suka shiga wannan matsalar ba sun ya za su yi ba kuma kamata yi yadda za su yi nasu koya. Kuma ba malamin da ya kamata ya koya musu kamar shugaban halittar sallarsu. Idan ba haka ba, ya ilahi, a ce mutum kamar manzon Allah, sallarsa ka kaddara cewa wai waɗansu sun bi shi suna neman ransa. Ya fito hijira shi da sahibinsa abubakar sun shiga kogo, wane mutum, wane mutum. Amma saboda koyarwa nan gaba kada wani da'iya zuwa ga Allah mana wanda ke harkar dawa zuwa ga Allah abin shi za a halaka shi da annabi ya tsaya komai ya faru da shi wajibin kowane da'i shi ma tsaya yanka shi an daura mai dawa abinda ba zai yawo ko ba daura ba ina la yukallifu Allahu nafsan illa wusa ana gane hikiman wannan da kuma an yi haka din aka yi ta yanka masu dawan ba zai isar da saƙon nan gaba. To don ya koya mana, ya shar'anta mana, halacci kuma nan gaba ba wanda isa ana neman ran wani mai dawa zuwa ga Allah saboda ya gudu ya bar ƙasa wayansu masa dariya. Yi masa dariya haɗari ne, don haɗarin yana iya shigar da shagube ga janabin abinda ma'aiki ya taɓa. Shi annabi ko ba shi ba, in dai taɓa abu kai wa abun isgilanci ba, ka kuma san ya taɓa yi, to kana cikin haɗari. yanzu misali ka izgilanci masafara ɗin kaya ka san kayan da ya fi so kenan ko ka izgilanci ma rawani ɗaura rawani ba rawanin wani ba wanda nasu bai ɗaru da kyau ba a'a generally ka zagi ɗaura rawani to ka shiga haɗari tun da annabi ya ɗaura ana gane wannan generally ko wata ta'ada wacce ta annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko da na ci abinci ne ba ko da abin da yake sha'awanci ko da kai baka sha'awanci abin kar ba kai suka zagi cin abin ba an fahimci wannan to sai zama wannan abubuwa suna da alfurma alfurma kuma mai faɗi ya ba da kariya ma duk wani mai daba zuwa ga Allah ko da an nemi ransa ya bar ƙasan dan ya tsira da ransa ba laifi yayi ba malamin sa annabi Muhammad amma ba da annabi ba jama'a mun ci gaba da katuna za ku gane annabi koyarwa yake ba wai ba da ana neman ransa ba ne mu ci gaba in mun ci gaba da karatu yadda malamin zai gaya mana Amir dan fara ta mun ce Maula Abubakar me ma'anar Maula ba wanda aka yi ta akwai Maula ta sama akwai Maula ta ƙasa shi wanda ya yantar da ba shi wasu nasa ne Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maula zai dinga sabit zai dinga harisata wa zai dinga harisata Maula Rasulullah wanda ya yantar da kan shi ma maula ake ce masa kai kuma da aka yantar kai ma maula shi maulan ka ta zama kai maulan shi ta ƙasa shi shugaban ka ta zama kai kuma baransa maula inga wanda aka yantar ne bara yake da shi maula abubakar baran abubakar shi amir dan fahira ta kenan abubakar kuma maulan amir ne don me mai gidansa ne shi yantar da shi an gane maula na maula har yanzu bi ma'ana sayyid kamar yake cewa maulana rasulullah ko ya maulana muke cewa shahara mun misali sadatuna ne mawalina ana gane wannan maula da ma'anar shugabanmu sayyid kenan malamin ba wai ba mun zama barori ba ana gane wannan to akwai kuma maula da jibinta duk qur'ani ya yi amfani da su wajen maula bawa da aka yantar ya gaya mana cikin surutun nuri ya gaya mana a cikin surutun ana gane ya gaya mana maula da niyan jibinta a cikin surutun nisa'i ya gaya mana maula da sunan bara a surutun nuri da surutun ahzabi ana ganewa ya gaya mana maula da sunan makoma a cikin surutun hadidi duk waɗannan kalma ɗaya ce lakin ana gane tastagri kulla hazil ma'ani al-mutaaddida ana gane wannan yawwa maula da sunan bawa wa an kiwul a yaman minkum wa salil bi badikum yana wannan inda yake cewa wannan sorry na suratul سورة الأحزاب ادعوا لآبائهم هو أقصد عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم يوا wannan ne yazo ba a cikin suratul ahzab ba suratul nuri ba bi ma'ana wa mawalikum tacca barorin ku ne yan uwan ku na addini kuma barorin ku ne salimu maula abi huzaifata saboda ba a san baban shi ba tun yana ɗan ƙaramin yaro aka sace shi kan ya san baban kuma shi ma haka ana gane wannan ko to sai don salim maula abi huzaifa wannan kenan sai wa sai salim maula abi huzaifa ana gane wannan? To, sannan maula da sunan me kenan? Bara. Maula da sunan Ubangiji, Surtu Muhammad, zalika bi Allah maulan lazina amanu. Wanar kafirina, bi mana zalika bi Allah rabbul lazina amanu. Wanar kafirina la rabba lahum da suna Ubangiji ke wanda ya kaɗaita da wannan maula ɗin, niman maula wa niman nasir. Ba kawai Ubangiji ba mai jibinta lamari mataimaki mai mai ana ganewa? Yauwa. To, sannan maula da sunan makoma, shi sutul hadidi, ya ce yau mai kulur munafiku na wal munafika tu lili dam unzuruna bi ma'ana ku jira mu ko? La ta kulu ra'ina wa kul? Unzurna. Unzuruna نكتبس من نوركم إلجوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضربوا بينهم بسور له باب باطن في الرحمة وظاهره كما من قبل العذاب ينادون ألم نكن معكم بمعنى في الصلاة والزكاة والجهاد وكل أعمال الخيرية ألم نكن معكم قالوا بلى لماذا لماذا هذا السور ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله in ka ji amrul lahi alqur'ani a maganan da ya shafi annabawa da mutane su to azaba ne falamma ja amruna walamma ja amruna najjayna hudan wa hatta idza ja amruna shi ma azaban ne wa farat tanur ruwan dufa ne kenan kullu min fiya min kulli zajjin sai ne haka ne hatta idza ja amruna farat tanur fasluk fiya fi kulli zajjin sai wa alaka فلما جاءنا نجينا هودا فلما جاءنا نجينا صالحا فلما جاءنا نجينا شعيبا يا ابراهيم اعد انا هذا انه قد جاء امر ربك عذاب وانه لاتي كاجي ما فسر امر كنا بدلي ne na amr rabbika azabun gairu mardud daka badal ne na mene amr rabbika eh to amru na kenan cewa in yazo to hatta ja amrullah shi mana har alkiyama ta zo aka zo aka mutu har kuka zo lahira kuka zo ko ta ku alkiyama ta kuka zo lahira wa garrakum billahi min garur kun tsaya kuna ta jiran bala'i ya samu manzo Allah shine wa tarabbasu wa tattu kuka yi shakka wala ya tabu da jin utu jawar mu'minu ana gane ha wangarakumul amani gurace gurace suka yi ta hatta ja amrullah wangarakumul to fal yawma la yakunu minkum fidyatun ba za ka karɓi fansa ba a yau wala min allazina kafaru mawakum nar hiya shine mahallu shad hiya maulakum hiya maulakum mutan jahannama kenan to wannan kenan an yar'a ganamahu naharan wa yuriha alayhi man laylan wa kana asma'u bintu abi bakrin tati ma bi tsami wa ta ya ila gari saurin ita take zuwa musu da abinci mun faɗa jiya ta yanka abin majanjin ta gida biyu ta daure abinci ta daure bisha sai ake kiranta zatin ne tsakai wa dakala algara suka shiga kogo wayo Allah wasidqu fil gari wasiddiqu lam yarim ilayhi ma wa hum yaquluna ma fil gari min ilabikum zannul hamama wa zannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahun to wa bainahuma wa bainama huma kazalika suna yi wannan yanayi iz ba asallahu al-ankabuta Allah ya turo wato gizo gizo fa nasajjat ma bainal gari sai gizo gizo nan ya saki tsakanin kogon kofar da ake shiga kogon ya saki shi ana gane wannan ko a duk lokacin da gizo gizo aka samu sakansa kuma yana nuna ba dan adam a kusa da wurin ko dan adam ko daki ne aka ga gizo gizo yayi saka da to mutanen daki sun dade ba sa nan mutanen gidan ba sa nan haka ne an dade ba aran da sauransu shi yasa ma lokacin da masu bin su arnan suka zo cikin kafiran wani jihazin an kabutu an damu miladi muhammad wai wannan gizo gizon ya riga ma aihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ba baya cikin wannan kogon duk annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar suna cikin ma bainal gari wa shajara sai ta sake abin da ke tsakanin kogon da bishiya akwai bishiya wurin allati kanat ala wajhil gari wacce take kofar kogon wa satarat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abubakar sai ta kiyaye ta rufe ta suturce abubakar a nan sassan da abubakar ba gan su ba shi ne ce wiqayatul lahi aknat amda afatin min ad-dirawi wa an alim min al-utum kariyar Allah ai yafi dinke dinken sulke da tsololuwan duwatsu wani alimin al'utumi ana ganewa? to wa marallahu hamamatin wa hashiyatin sai wato kuciya guda biyu suka zo suka zo fagbalta ta duk fana ta waka ta bainal an kabuta bainal shi suka zo suka zo su biyu suka suka sauka ana ganewa a nan tsakanin gizo-gizo da bishiyar kuma suka yi kwai a wurin shi ne zannul hamama wa zannul an kabuta alakari bai lamta sujil hamama alanta sujil an kabuta walanta hun alhamama akwai abin da muke kira ba la muke kira laffun wa nashrun akwai murattab akwai mushawwash zannul hamama ita ce lanta wani kenan wa zannul ankabut ita ce lanta su lantan su kaga wannan laffun wa nashrun ne muwashwash ko mushawwash wato karatun ya zo an nade karatu a farko zannul hamama wa zannul ankabut nadadden karatu wajen warware shekun yadda hamama ta zo a farko ya kamata lanta hukunta ta zo a farko an kamo ta zo a tafi lantan suji ta zo a tafi amma saboda laluran waka saboda na kara da ni a rani lantan suji wa lantan hobi waktafa almushiku na asarar rasulillah har na suka biyo wato wato suka biyo sawun manzala sallallahu alaihi wasallam gurbin inda yake takawa duk da shi ba a ganin da yake takawa inda kafa sai dai in ayashi sai dai a dutse to amma yana kan raƙumi suna bin raƙumi da kuma na abubakar inda ya taka sun samu wani gwanin wanki ido laraba suna da su gwanayen wanki ido ana ce musu kafa ismu jami'in kenan mufradi su ka'if ita sana'ar wankin idon wato baiwa ce ba wai koyarwa ake ba ana ta ta kiyafa tana nan kamar maita maita kamar wanki ido ne tabbas wanki ido ne wanki ido inda san zat idan ya ga inda ka taka ya ɗigi ƙasan ya murza ko da takalmi ka taka kai ko kan doki ko kan rago yana murza zai ce wani ɗan wani ne taka na ana gada wani ɗan wani ne taka nan wuri to wannan abin da ya yi sai ya zama mene sai ya zama suka sashi aka ba ya murza ce wannan muhammad ɗan abdullahi wannan abokan ɗan abu kwafa yana murza ƙasa haka yake shi ɗan wanki gidan yana gaba tiriyan tiriyan suna takawa suka zo inda inda ya shi ya ƙare dutse ga inda za hau dutse ga kogo da sun hau kan dutse na yi ba kuwa ko kan dutsen sun shiga kogon aka gizo gizo ya yi saka ga kuma kuciya tana kwanci ma da kwai to ya kenan to shi ne a daidai nan shi ne wakta rada ya ce walakin Allah sai dai Allah hala bai nan bai zalika Allah ya ya shiga tsakaninsu da hakan wakta rada alimul amru lamari ya rikice musu wa ra'u ala babil gari nasijal ankabuti suka gani a kofar kogon sakan gizo-gizo wa ila zalika ashara Allah ta'ala bi qawlihi izuwa ga haka ne ubangiji ta'ala yake ishara da faɗin sa cikin suratul tauba fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kamil ladina kafaru sufla wa karamatullahi al-uliya cewa Allah ya saukar da rundunar da ba ku ganin runduna ana ganewa ya saukar da nitsuwarsa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan ka san nitsuwa lokacin da suka shiga wanda abubakar ya ga wannan shine ubaina ya saukar da runduna da ba ku gani runduna to ubaina wa huma fil gari suna cikin kogonin izra abubakar asar al mushrikin abubakar ya ga sahun mushrikai fa qala ya rasulullah law anna ahadahum rafa qadamahu la'ana da ɗan zai daga kafarsa haka haka ya kalli kasan kafan da zai gama ya rasulullah tunda ga su suna ganin kafafun suna cin kogo to kasa kawai ɗan zai kalla mai yakon kallon sama da suke da daga kai da za su gan shi sai ce ba ma zan duka bi sani Allah sa da su ma me tsammanin ka da mutum biyu Allah ne na ukun su sani sai izma fil gari kine to fi zalika yaqul Allah ta'ala sani sai izma fil gari na biyun mutum biyu a lokacin da su biyun suke cikin kogo lokacin da je ga sahibinsa abubakar shi yasa da nassin qur'ani abubakar sahabin manzon Allah idan ka karanta wannan yana wannan yana iya kai garidda dan annabi ba da mutum biyu tai ba da abubakar shi kadai shiga kogon nan hatta su amir dan fahiratu din su waye waye da aka ce sun yarkiya da abdullahi uraiki wanda khiriti ne ko duk ka ga aiwa su aka shiga kogo ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai abubakar la ta zan inna Allah ma'ana kar kai baki ciki Allah ta yadda to a daidai wurin ma shi kan manzon Allah saboda tsamin ba an zalla saki na to kasan ne faru sai ya ce ba kai shi bacci ma yake je gyara zai kwanta ga masu neman sa suna neman ransa ba suna tsaye a wurin ba shi bai ma ji bacci ba sai da ya ga masu neman ransa sun iso wannan ka kasan umarni ya ce haba kogon nan fa umarni muka bi muka shigo ba ba wai mun shigo ne saboda kwatar rai ba Allah ne biya ma ya shi ba ba abin da suka iya da mu da aka shi bai ma ji bacci ba sai da aka ce sun yi kuma take a wuri Abubakar ya gyara masa ya kwanta ya sa kansa mai girma sallallahu alaihi wasallam kan kafa Abubakar sun da ba shi fida ba filo ba inda sa kai Abubakar kuma ya tuttushe duka damu duka ramukan kogon rami ɗaya rage ramin sai ya sa kafansa ya toshe ɗaya ramin da ya rage ne kar wai wani ƙwaro ya fice cuci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ramin ko ramin maciji ne shi ko macijin ya ji kamshin manzon Allah zai fito ziyara abubakar ya tabbatar ziyarar zai fito tunda sunansa da maciji ana gane wannan da haka macijin nan shi kuma kafan nan da ita da ya rika saran kafan nan abubakar fa saransa da ake na wai ya motsa kafar annabi ya tashi daga bacci wai gwanda ya mutu a fikin abubakar ba a magana da a taba annabi gara an kashe ka waye ka a kyauta ma an sha kashe ka a banza nawa kake yanzu duk ma mutuwa kyauta muka mutuwa tun da in dai ba ba ka annabi bane misali ana gane wannan so na mutum da mutuwa kyauta ba ba don wani abu ba a'a da a tashi annabi a bacci gara ka mutu da kai ka zama dalilin a tashi annabi yana baccinsa bai gama ba in dai ba a salatu kai rumina nawa bane to gwamma ka mutu in ya tashi ya ma sallah wannan abubakar bai taɓa wazi ya biya a majalisi ba a aikace har yabar duniya bai taɓa wazi jama'a rayuwa annai ba gwanda da ku tashi abinci bai taɓa faɗa ba a aikace da ka tashi annabi a bacci ko da a bakacin ranka ne to gara kai ka mutu nawa ranka yake ranka har ya kai a dalilin ranka a farkar da annabi aka tsama bacci wannan karatu abubakar jama'a ka wata mu sake koma makaranta mu sake sanin waye manzon Allah mu sake dawo hayyacin mu don mu ƙara bashi girman da Allah ya bashi da haka mutum zai rika sararsa goyi motsa kafa fa sai da dafi ya ce yawa a jikinsa jininsa ya yi zafi kwalla masu zafi da zuba suka zubo kan fiska annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi kwallon ya tashi shi ya tambaya lafiya ce ai mace jike sanansa ya sa hannunsa mai girma ya shafe kafa kafan kuma dafin ya faɗi cakewar su to haka annabi yake sallallahu alaihi wasallam wajen alar ƙwarashin fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina faqa dumiya ta naqatin quraisha suka sanya raƙumi 100 ga duk wanda ya maido musu annabi sallallahu alaihi wasallam liman yaruddahu alaihi wanda ya maido shi a wurin su wa maka safin gari salasa layali sun zauna cikin kogon nan darare uku a jere sun matsala kasan da sai suka fito wa ma ma amiru dan ibnu fahirata wa dalilun minal mushrikina da amir dan fahirata da wani cikin mai nuna musu hanya shine wancan mutumi abdullahi dan uraki arne amma yana da amana ta haka shine ma yake musu jagoran hanya da shi ya san taurari in ka ce annabi amfani da saninsa yau ana da daɗe ma ji isra'ili na gina wajen take subhanan da ji asrabi abdi ne ba Allah ne tsarki ya tafi da shi a dare ɗaya kashi kudu sai barzana madina a'a yana koyarwa ne nan a matsayinka na malami mai da'awa zuwa ga Allah waɗansu ka saka gaba suna neman ranka ya za ka yi kai kana da mujiza irin da manzo Allah ne ka isa to ga irin hanyar da annabi ya koya ma ka bi asbab ka kwace ranka ka isa garin masoya su karɓe ka a ci gaba da isar da aikan Allah shi ne kawai koyarwar ka ba daɗi ba ƙari istajarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi haya fa akaza bihim ala tariqis sawahil sai bi da su ta hanyar gefa wato na na na bakin gaba to anan din wa hamala suraqata anan fa'idin na gaba maf'uli ne na ana gaina wa hamala suraqata ibna malik ibna ibna malik ibn ja'sham ibna malik ibn ja'sham at-tamau shine fai wa hamala at-tamau ala maza ala an yattabi rasulullah ana gane wa yurdahu ala quraish kwadayi ya dauki suraqa dan malik dan ja'sham kwadayin ragubi dai ya dauke shi ya kashe akan ya biya da sallallahu alaihi ya dawo da shi makurashi da a bashi rakumi da tuna ce duk wanda ya dawo su rakumi da za a bashi to ya ku zanga ta naqatin mero dan ya kabi rakumi da daga wurin su fara kiba ala asari ya adu ya hau ana ganewa akan wato gurbin sawun rakuman su yana bi yana sukuwa yana bi da sauri ma'ana yana yana yana yana sauri yana tafiya yana yadda ya sami wa asar bihil farasu sai dokin ya tuttube da shi fasa kafa hannu ya fa'i da kan dokin fa ba illa an yi tabiya duk da aka bi horo ba ya ki yadda ya sake bi ne fara kiba fi asali ya sake bin gurbin annabi sallallahu alaihi wasallam wa asar bihil farasu marratan saniya doki ya sake tuttube da shi fasa kafa hannu ya sake faduwa wa ba illa an yi tabiya ya sake dai na cewa da sai ya bi fara kiba fi asari ya sake hawa dukan ana ganewa walamma badalahu alqawm wa ra'ahu da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da wannan ɗan rake Amir dan Farata a matsayin hadi da wannan wanda aka alƙawari da shi mushrikin nan Abdullah dan Urayki da man sun yi da shi bayan dare uku ya zo ga yanda su haɗe su tafi Madina sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wannan hadisa هي من كبريات الحوادث التاريخية dalili kuwa ita ta arrafa mana tarihin da muke ciki yanzu da an ce yau nawa ga wata jimalar zani nawa yau ga wata wai hijira fa 1444 to wannan hadisa ita ta ta'arrafa mana tarihin a matsayin mu na musulmi muhimmancin wannan dare mai albarka da annabi ya kwana a kogo har darare uku a jere ya fito ya kama hanya muhimmancin ya isa ana gane wannan shi ne ma tarihin ba matsayin mu na musulmi a yau wannan fita na mutanen da zaka ce sayyidina rasulullah sai sayyidina abubakar sai abdul sai sallallahu sai wannan abir dan fuhairat a matsayin hadi sai wannan abdullahi dan urayki a matsayin jagora wanda ya san hanya kaga wannan tafiyar tsadarta ta isa yau ita take defining din mu a matsayin al'umma ita ke arrafa mu tarifin mu cewa yaushe aka yi mu kuma yau shekara nawa da yi mu ana gane wannan kuma har alƙiyama ta tsawo ila yau ji to a nan wurin cikin kwana ukun nan da akwai abin da ya faru a cikin kogon nan ƙari akan abin da muka faɗi akwai sotul mursalati a nan ta sauka malamin bai kawo littafi ba amma lallai haka ne ana ganewa bai aya hamsin duk a kogo ta sauka sannan tana cikin kasan ƙur'ani malaman ulumul ƙur'an sun kasa shi min haisu tanzil ko min haisu nuzul ana ganewa sun kasa shi kashi-kashi akwai hadari akwai safari akwai laili akwai nahari akwai shita'i akwai saifi akwai ardi akwai sama'i akwai tata ardi akwai ayoyin ƙura'in da suka sauka da rana shine nahari akwai al-zulun nahari kenan akwai al-zulun laili wanda ya sauka da daddare akwai wanda ya sauka hadari annabi na zaman gida akwai safari annabi na wurin tafiya akwai ardi wanda annabi na ƙasa ya sauka akwai samai wanda annabi na can Isra'ila miraji a sama ya sauka kamar ayoyin ƙarshen suratul bakar amana su zuwa ƙarshe can wajen al'arshi ana ji safari kuma wanda annabi yana wurin tafiya kuma so wasu almana sana min kauli kamar suna a gudun ta sauka kaga safariya ce ba hadariya ba ayar ana gane wannan kamar inna la yamurku an tatul anti ila aliya a makka ta sauka amma kuma madaniya ce an dauke ta safariya kenan ba za ta mutu madaniya ba makkiya ba da akaba ta sauka ranar fatu makka ire-iren wannan da dama akwai shita'i wanda ya sauka cikin tsananin hunturu kamar ayan sultun nuri na lalzin jami'a da ifki uzbatun minkum la ta ci gushara lakum bada wa khairun lakum a hunturu suka sauka sai da aisha tana gaya mana ta cewa har ta ga zuba yayin ko annabi sallallahu alaihi alaman wahayi na sauka masa gashi ana cikin wantu kamar yan sutul ahzabi ya yi da nazam su ne wata Allah alaikum in jatkum dirudun fa arsalna alaikum ruha wa da la tarawa wa ga Allah mata maluna basira idda ku min fawqi ku min asfala min ku izagati al absaru wa taqul hanajira wa tuzna billahi zununa hunalika tilmuna zunzilu zilzala shidatu tsananin hunturu na kidata shekara biyar akai wannan ana gane wannan kamar akwai da suka da bazara kamar su tauba inda yake ta fariyar mukhallafu ne maqadim khilafa rasulillah wani lokaci daga ayyar ma zaka cire bazara ne ko hunturu fariyar mukhallafu ne maqadim khilafa rasulillah wa karu an jadu wa wani afsu wa qalu la tanfiru fil har kar ku fita cikin garjin rana a ce kaga cikin cikin bazara ta sauka sai ba shi afsa da me ashaddu har kullu jahannam ashaddu har law kanu yafqahuna wadai da ku kalilin wadai ku kafiran jaza'i makan yaksu kaman